الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha ɗaya ga watan ramadan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 21 ga watan uku miladiya shekara 2024 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na goma daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara kai tsaye ana faran mu daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da suna masallacin tashan madarun fa taken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya idan uwa musu manta ba mun ida bayanin wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ai daga cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina ai bisu ma taɓa yin imani ba yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna Allah ya ce ai a ganin su suna yaudara Allah ne suna yaudara masu imani ne sai Allah ya ce ai ba kowa suke yaudara ba ba ce kawo ne Allah ya ce fi qulubihim maghun a cikin zuciyoyinsu akwai rishin lafiya ne kamar yadda jiya mun bayyana ya magabata suka fassara ko wanda akwai rishin lafiya fa zadahumullahu marda sai Allah ya ƙara musu rishin lafiya kan rishin lafiyar da suke fama da ita wanda akwai rashin lafiya na shakka wai ba su yarda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane ba a'a ko kuma munahici ne ko kuma mi hasada ce saboda ni annabin bai zo a cikin su ba to ni ida bayani kan wannan aya wadda take mana bayanin munahikai a cikin musulunci wanda ba shakka duk tahiyar da ta amsa sunanta tahiya to za ka samu akwai munafike ciki haka nan ne ko ko wuri ne ya amsa wuri za ka samu akwai munafike wannan wurin ko kai ne sai ka kai in ka kai wani tabbas za ka samu akwai masu masu munafikin kai shi yasa ai muka ce a makka babu munafiki sai ka hurci sai da aka je madina musulunci yayi ƙarfi to lokacin nan ne munafici ya fara kutso al'umma na wanda suke da mun asali su bace imani ba saboda ni yanzu daga kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai manzo Allah ya ce to jininka ya zama haramun ga musulmi dukiyarka ta zama haramun ga musulmi dan haka yanzu kai ma musulmi ne to yanzu ko mutum bai yi imani ba sai ya furta da bakin shi dan kawai ya samu wannan protection din ya samu wannan kariya ya samu wannan amincin shi ya zama lafiya muna fahimta to mun ida bayani kan wannan har mun shiga fadin Allah subhanahu wata'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna Allah yace lokacin da kake ce musu kar ku yi banna a bayan ƙasa sai su ce ai inna ma na halin muslihuna ina ai mu ba waɗanda ta bane ba mu masu gyara ne ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna Allah ya ce sai dai mabannata ne su ma bu sai dai su bu su sani ba suna da awani suke cewa wai a bar su su kawai ne aikin su zo su haɗa kanin al'umma wai annabi ya zo ya raba kanun mutane muna fahimta sani da ni ya ce a zo a bauta ma Allah shi kadai ai da can ana zaman lafiya kowa na abin da yake so amma ko da annabi ya zo sai ya ce a'a yanzu a bauta ma Allah shi kadai to shi yasa kai mai da'awa dole za ka rinka jin maganganu iri-iri kan mutane saboda ni an gab an an rigayi an rigayi ta cikin wannan maganganu duk wata magana da za a gaya ma yau ta zagi ko ta cin mutunci an gaya ma wanda ya hika shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce duniya tana zaman ta lahiya kawai ya zo yake wai shi manzo Allah ne wai kowa kowa wai ya bar abin da yake bauta ma wai ya bauta ma Allah shi kadai shi yasa sai suke ce mishi wai yanzu a inna la tariku alihatina wai yanzu kai Muhammadu kana nini mu mu bar allolin mu mu bar abun bautan mu kai da kai wani mahaukaci mawaki suka ga ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ka dai sauya sun zauna da annabi miye matsalar shi in kuɗi ne yake so a bashi in matsayi ne yake so a bashi in mata ne yake so a bashi to kaga kai ma mai da'awa za a yi ta biyo masu wannan hanyoyin za a iya jarraba ka da kuɗin a zo a zuba ma wasu milika gaban ka ake malam so muke wannan ONG ya samu abin da take bayani ku hito ku nuna ma mutane abin da take bayani gaskiya ne kuma koda ba gaskiyan bane ba haka nan ne in kuma matsayi ne sai gwamnati ta jawo ka kace mu abin da muke so kullun karin agayi wannan mulkin namu mu mun iya mulki wannan mulkin namu mu ne mu ne muke mulki yadda mulki ya dace kawai sai kuma yanzu malam zamu ba wani matsayi cikin tahiyyu muna fahimta haka ko kuma a rinka jarraba ka da ni da mata shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba fitinar da ya bar ma al'ummar shi irin ta mi irin ta kuɗi da ta mata to me da awa duka zai fuskanci wannan abubuwan amma sai manzo Allah yake shi bai yarda da wannan ba sun rasa to kai menene wai ɗinka so kake yanzu duka allolin nan namu a bar su yace kwarai da gaske nihin a bauta ma Allah shi kadai ku gane matsala annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da matsalar shahuran nan ba fa matsala bace wanda take a'a yarda da Allah sannan kuma in sai yarda da wata allolin babu matsala a'a abinda Allah da yake kiran su shine ku gane fa ba wanda ya cancanci a bauta ma sai Allah ai ba wai imani da Allah ba ai kiristoci sun imani da Allah yahudawa sun yi wasu daga cikin mushrikai sun yi haka nan ne to amma ai su zama musulmai ba a'a sai in sira da wai babu abun bautawa duk wani abu da ake bautawa bai cancanci wannan bautan ba to ne matsalar su da manzo Allah amma da mun tinka ni annabi yazo sun sa akwai Allah kuma sun yarda akwai Allah sun kai annabi yazo ba ana dawaci a Ka'aba ba ana aiki haji a Ka'aba kawai annabi da yazo musuluntar da abin ne yayi suka ce to gaskiya Muhammadu wanda magana ta ka bayyuwa yanzu duk mu bar allolin namu mu kama naka kai kadai da aka gwabza aka gwabza kahurai suna da dubarori sai suka biyo mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sami ta wata dubara ta wani wayo suka ce yanzu yadda za a yi ka ɗauki wata rana mu tahi mu bauta ma Allahnka mu ba ka ɗauki wata rana mu tafi mu bauta ma allolin mu tare da kai mun gane ashe in aka bauta ma allolin su amma yarda allolin ne amma yarda sun tantance bauta ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ya ayyuhal kafiruna kace ya ku wa'annan kafiran la a'budu ma ta'buduna ni annan Muhammad da duk wanda ya imani da abin da ni ne imani da shi ba zai taɓa bauta ma abin da kuke bauta ma ba kuma kuma wala antum abidina ma a'bud Allah ya tabbatar da ku wa'annan mutanen ba za ku taɓa imani ku bauta mai shi kaɗai ba ƙarshe da aka ga aka ga sai Allah ya ce musu ni lakum dinukum waliya dina ko rike addinin ku ni ma in rike nawa shi yasa duk mai da'awa zai fuskanci irin wannan abubuwa iri iri a nan kun ga annabi bai yarda da wannan dabarar tasu ba ko to yanzu musulmai wasu daga cikin masu da'awar musulunci sun yarda da wannan dabara magana da nake muku a nan maraɗi akwai wannan ƙungiyoyin masu wannan aikin in kana tsaron rediyo za ka ji kuna cewa a'a ai su manufarsu ya za a yi al'umma kawai ta zama lafiya ba wani maganar musulmi ba wani maganar kirista ba wani maganar wa'in ɗan bori ne wa'in matsahi ne a'a kawai dai duk a bar wannan a zo a zama lafiya to mu kuma musulmi in aka ce haka lokacin nan ne babu zaman lafiya mu in dai ana son zaman lafiya mu shine abota mu Allah shi kadai a yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine cikamako annabawa daga shi an gama to sai suka ce ku zo a yi karayin wani sabon tafiya sai ne ni wahdatul adyan wai ya za a yi amai da addini ya zama guda kai musulmi ka bar cewa kirista kahuri kai kirista ka bar cewa musulmi ba kan daidai yake ba kai musulmi kaka ce dan bori mushriki ne kai musulmi kaka ce wanda ya dauki laya yayi shirka kai musulmi kaka ce wanda ya tafi wurin bokaye ya mutu wannan wuta zaya kai ni aka ce dan uwana ne bayan Allah ya haramta muna ni ɗan uwantaka da wani wanda ba musulmi ba zaka ji su su ce a yau sun zo coci wani ɗan uwansa kiristoci to mu kirista ba ɗan uwan mu bane kirista ko uwa guda uba guda muke da shi ba ɗan uwan mu bane sai dai ɗan uwa na jini amma addini ƙarya ce ba guda muke ba kuma ya jira dirar da aka ce za a yakin musulunci in dai bai shigo ba ko wallahi sai mun yanke shi kwarai da gaske babu da wata alaka da kai ta kusa kusa nesa ai haka annabi yace da suka ja suka ja sai yace musu ni wa inna au iyyakum ko dai ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ku da kuke kira a zo a bauta mu gumaka da matsafa da yan gori da kuma su cewa Allah uku ne annabi yake la ala hudan ɗayan mu na kan shari'a auki dalalin mubin ɗayan mu kuma na kan fata ba zai taɓa yiwa ba a ce da wanda yake Allah uku ne da wanda yake Allah ɗaya ne su zamo ɗaya haka nan ne ba zai taɓa yiwa ba da wanda yake manzon Allah kaɗai ya isa ya shar'anta a ba addini da wanda ya ce ba manzan Allah ba kaɗai ya ce ya shar'anta su zama guda. Muna fahimta uwa, to dole ne sai suke ta yi ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubare dubare da makirce makirce saboda mi kullum sai kaji Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa yamkuruna wa yamkurullah ha kina shirya makirci Allah na mayar musu da makirce su wallahu khairul makirina ai Allah ya fi su iya makirce Allah to ya ma za a gama mahalici da wanda ya halitta wanda malumai sun tattauna dangance da wannan abin da za mu zawa na gaba siffa na istihza da wannan siffa na yaudara da wannan siffa na makirci wayya ne a danganta su da Allah siffa ne na tawaya ko kuma siffa ne na kamala kai tsaye malumai suka ce siffa ne na kamala amma Allah ne za a danganta ba abin a karan farko amma in an yi a maida suka ce ba ba siffa ba siffa bane na tawaya ne siffa ne na kamala ai Allah bai ce yana musu makirci ba ko sai yace in sun yi sai ya maida mu muna fahimta to suna da awa wai annabi ya zo ya raba kanun mutane ko a wannan zamanin da zaka ce ma musulmi su bauta ma Allah shi kadai duk wani wanda yake kan bata ba a yarda da shi ba kuma ba za a ji shi ba zaka bi suna cewa kana son ka tada hankali a kana son ka kawo rabuwar kai cikin mutane dan me yasa kuwa da suke ai kuwa da ma dan me da suke wani ba kan daidai yake ba musulmi abinda suke so ko munafikai abinda suke so shine kawai a buɗe karatu a karanta ba tare da bayanin karatun da yake nufi ba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ata kahinan aw arrafan ko wanda ya je wurin boka ko dan duba annabi yace sai ya gazgata shi sai ya gazgata wannan bokan da maganar da bokan nan ya mishi yace in dai kana son ka samu kaza sai ka yi kaza annabi yace haƙin ya yarda to ya ka huce ma abin da nazo da shi to kai yanzu annabi yace wai in ka huri ne kai kace mu kan mu ce ka huri ne ai ba zai yiwa ba ko kenan manzo Allah ya yi ƙarya a Allah yake kuli ya ayyuhal kafiruna kace ka ace ka hore ne a to dole wanda Allah yake kafiri ne sai an kira shi kafiri za a zamna lafiya wanda Allah yake mafasiki sai an kira shi fasiki za a zamna lafiya wanda Allah yake dan aljanna ne sai an yi azan dan aljanna ne za a zamna lafiya ko ba haka nan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yace Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Talha Ali Zubair ya zana wannan yace dukkan su suna aljanna kai ka ita kace ba su aljanna in baka yarda suna aljanna ba kai ba su shiga aljanna saboda ni manzon Allah ya bada labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in kana kira mutane su zo su bauta ma Allah shi kadai sai su ce a'a ai kana kira ni ka araba kanu ai wannan abin da ake yi ai kaza wanda hatta a yanzu magana da nake muku matsala na aqida matsala ne wanda yake cikin masu da'awar sunna ke da kai matsalai kayan ka je wani wa'ancan da ban ba a magana ko ba haka nan ba cikin masu da'awar sunna su ne ke da kai matsala aqida saboda ni suna kallon ai yanzu mutanen nan tunda an cakuɗe da mu da wa'anga masu cewa sai shehu da mu da wa'anga masu cewa ai Ahmadiyya ne da wa'ancan ƴan Qadiriyya da wa'ancan masu zagin sahaba annabi ai tun da yanzu duk mun haɗe bai kamata a rinka yin cewa wa'ancan kamurai ne ba dan mi bai kamata ba Allah ya kammala albani yace fir'auna ma kanin uban wani ne ko ba haka nan ba kuma Allah ya ire mishi albarka ko kire fir'auna abila habu wanga da kake ji kana ana tabbata da abila habu wata ko da ba da shi da baban manzo Allah kane da magaji ne amma Allah ya ce Allah ya yi mai albarka to wa za a riga ma babu dole musulmi su yi riko da aqida ya zama na musulmi dan uwanka ne yake dan uwanka majidincin lamarinka duk wani wanda yake ba musulmi ba sai dai alaka ta kasuwa ko ta aiki ko ta karatu amma daga an zo kana a'a wani da kai ba guda bane ba ko abuta bai dace kai da kirista ba ko abuta bai dace kai da matsabi ba ko boka ko dan bori ina muku wannan magana duk wanda ke aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwan ya hita daga cikin musulunci shi ba musulmi bane ba to yanzu tunda an ce ga baban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Abi Lahab a dan uwan baban manzo Allah Allah ya ebe mai albarka saboda ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni yanzu sai a ce in baba na saba Allah bai ebe mishi waye ne shi ba zai sai a ce yanzu in babanka ya saba Allah ba zai ebe mishi ba sai a ce ni in na saba ko in wani cikin mu ya saba malai ce Allah mutu usaimi wata rana yana wa'azi a Ka'aba ya sabo an bid'a yana yi yana yi sai yace malam wannan wanda kake magana dan uwana ne ko kanin babana ne ko ya nake da shi yace mishi yau ba ina magana bane a matsayin shi na kanin babanka yanzu ina magana a halin da yake ne a akida a matsayin mu na mu musulmai yace kuma ai fir'auna ma wai in kanin uban wani ne ko ba haka nan ba amma da aya ta sabko ta da gargaje shi wa ita yin magana to haka ne ne dole musulmi su yarda duk abin da annabi ya ba da labari duk abin da Allah ya ce wannan shine haɗin kai mu musulmi ba wani abu da muke kira haɗin kai ba ce abota ma Allah shi kadai abota manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma a shi ne abota ma Allah sannan abu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba abota ma manzan Allah ko manzan Allah ka bauta ma kai shirka shirkar da in ka mutu wuta zaka shi yasa yanzu kullun kaga ana faɗa da mu da wannan kakannin namu in gargajiya masu cewa dan Allah dan annabi a ba daidai bane ba yanzu ka iya yin sallah da annabi a dan wa za ka sallah dan Allah ko to shi ba a cewa ka bani sadaka dan Allah da annabi a ai sadaka ibada ce ko Allah ne ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a ko ku ciyar to Allah ne ake ma wannan da'a a ciyar ba manzo Allah ba shi manzo Allah aikin shi kawai dan sako ne ya zo ya ga muku menene Allah ya ce muna fahimta to shi ma karan kai shi maza Allah in kana son ka ga ran annabi ya baci to ka dauki matsayin Allah ka bashi kace annabi ya san me za a yi gobe ko kace annabi ya san gaibu ko kace ai ai ai ai ai za ka bauta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun tana hadisin ma'az da annabi ya tura sai ya amso zakka a ko da ya dawo sai ya durkusa ga da annabi annabi ya ce kai tashi lafiya yace ya rasulullah ai na je na ga ana yi ana yi ma shugabanni can su naga ana dukawa ana gaidawa naga duk duniya ai ba wanda yake ka kai manzo Allah shi yasa na zai zo ko da naga gaisuwan na matsayin zo wurin ka dan in duka in gaida ka annabi ce tashi wannan ba daidai bane ba ba a dukawa a gaida kowa sai wa sai Allah a Bai ji ba? To yanzu da iyayenmu da manzo Allah wake gaba. Misali wai da iyayenmu da manzo Allah wake gaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine aka duka ma ya hana. Saboda ni ba daidai bane ba. To yanzu in kai sai a ce abinda an riga an taso cikin al'ada an taso an yi kaza ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza to ai fadin kaza da ake al'ada ne shi musulunci ba ruwan shi da duk wani abu wanda ya saba ma abin da shi musulunci yake kira kai ai annabi da yazo dama ana abubuwa ko amma da yazo yake ba mutane bayani na gaskiya Allah yake wa man sha'a falyu'min wa man sha'a wanda yaso yayi imani wanda yaso yayi ni ya kawurta ai da ban wa'azi ne kawai ake yi yanzu akwai wani tunani an ce duku sa ba kyau watakila ba zai yarda ba ko ba haka nan ba wani ma zai zagi wani ma zai cin mutunci to ai wanda ya zo da wannan yanzu ku ji me aka ce mishi ba a an zage shi an ci mutuncin shi kuma bai dace ba kai ma malami a durƙusa a gaida ka wanda ya durƙusa a gaida ka kamar wa'azi kamar nasiha kamar gargaɗi ka ce mai ba kyau annabi ya ce da zan umarci wani ya durƙusa ƙasa don gaida wani ba Allah ba annabi ya ce da na samu ta tayi ma mijinta saboda tsabar biyayya ko to amma annabi ya ce saboda ba a mu kowa sai Allah mutum ma ka tayi ma mijinta to duka annabi yana wannan sai a ce a'a ya zo ne ya raba kanin mutane su munafikai sai su ce a bar musu mutane su gyara kamar yadda yayi in mu manta ba na dan to bayani kan wannan kungiyoyin masu da'awar inci irin yan duwa dolo da masu da'awar incin mata da masu da'awar incin ɗan adam da masu da'awar mai incin mata da yara ƙanana wanda asali ɓannakin suka fito gaba suna son sai sun hargitsar da duniya sai duniya ta lalace da ka ce musu yanzu wannan abin da kuke kira kan shi ba daidai bane ba ni za su cewa sai su ce ai inna ma na haru musulmi ai mu gyara ne muke yi yanzu an demokarasi da ka zama da su ka ce musu kaza da kaza da kaza da kaza ba daidai ba ne sai su ce a a ita demokaratun ma an sa ta ne don mutum ya zamana lafiya to kahin zuwan musulunci ai babu da kahin kahin demokarasiya ji ake yi a ai kwanda wannan mulkin na gargajiya da mulkin demokarasi yanzu ba demokaratun ba ce ta ne mutu samu cikin bala'i ko da demokaratun ne aka cire mu wuta aka sa mana takunkumi ko sama da ƙasa duka aka ce an yanke alaƙa da mu saboda ni wai mun saba ma demokarasi Allah ya yi mutu albarka ko ka kalla yadda ake saban Allah a ba wani mataki da aka ce a a tunda muna saba ma Allah akwai gidan giya yayi yawa gidan karuwai yayi yawa mutuwa alme ta yi yawa rishin tarbiya yayi yawa a'a bari a samu takunkumi amma ne wai tunda mun kai da dokar demokarasi Allah wa dalla na kai lalace yayin musulmi ya yi to yana babatu yana bauta ma demokarasi yana aikin da aka saka dokar demokarasi to ne a hukunta su sabida kaza sabida kaza sabida kaza ko ba haka nan bane ba da wannan mutanen masu da'awa wai su fatan ma dan adam inci to wai wani inci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ba da adam ba wanda kai zaka kwato mai shi a sabida arena mutane da shegantaka mutumin da ya halicci mutum duka sai da ya ida sai ka ce amma wannan wanda ya halitta wai bai ba wannan mutumin inci da yanzu kai ne zaka kwato mai inci shi Allah ya ce sabbi isma ربك الأعلى الذي خلق فسوى الله ce shi ya halitta shi kuma shi ya daidaita halitta shi to masu da'awar zuba da lam suna kallon Allah bai daidaita ba fa Allah bai iya ba yanzu ka kalla yadda mutum yake rayuwa a cikin ciki annabi yace ana haka ana hada halitta ɗayan ku kwana 40 yana ni dugan mani ko sannan daga nan sun bai kuna alƙatan mislu zalika sai ya koma ni annabi yace kwana 40 sai ya koma jini thumma yakunu mudghatan mislu zalika bayan wannan sai daga jini sai daga mani sai koma jini sai ya koma ni tsoka annabi yace daga yi wannan kwana 120 sai Allah ya aiko mala'ika yayi ya buta mishi rai in mala'ika ne ya zo buta rai sai Allah ya ma mala'ika umarni da ni ya rubuta kalmomi guda hudu na harko Allah zai ce a rubuta arzikin shi arzikinka wai kalli tun kana cikin cikin mamaka Allah zai ce a rubuta arzikinka a a rubuta ajalinka a rubuta aikinka dan wuta ne kai kuma ko da aljanna to yanzu wanda ya ma wannan kana cikin ciki kuma da kai to arzike shi ne kake ci tunda kake ina wata duniya da ka taba gani wanda an ce wannan duniya ta yanzuwa da lauci sama ta su ce kasar ta su ce su suke koro muku iska kuna ta ba su da a kana cin arzikin Allah ne amma za ka butulce mishi ka koma ta hunci ka ce ka sa ga musulmi ya hito yana da'awa kan abin da Allah subhanahu wataala ya haramta shi amma yanzu yana da awa wannan abin da sunan incin adam shine banna a bayan ƙasa kamar yadda babban malami imam sa'ad shi tafsiri su sai yake cewa ai idanu haula al munafiquna an ifsad fil ard kaga wancan munafikai in ka hana su banna a bayan ƙasa me banna malam sai to huwa amalu huwa yace huwa amal bil kufr shine aiki da kahunci wal ma'asi da kuma saba Allah yace a'a ababoka yake bokancin su suna da inci Allah ya hana ko amma sai ake suna da inci kuma musulmi ne wanda ya zama ake wai suna da inci ka ce a'a musulunci ya ce duk macen da ta yi zina in budurwa ce a mutu bulala nawa tamanin in ta yi alme a yi a kashe a gere ta har ta mutu ce a'a tana da dama ta yi iskancin ta yadda take barawo aka ce a yanke hannu sai ka ce a shi ma yana da dama ya yi sata dami baka ta shiga an kai sata ba tunda yana da dama ya yi sata dami kuma ke da kwan gidan kaso wai kamar da shakkar al-Qur'an yake cewa duka wannan mutanen suna da awani kamar suna yi ma Allah kishiya duk wani hukunci da Allah subhanahu ta'ala yake ga duka wanda ya kaza su sai su kullo wani hukunci sabanin wannan dan su aiwar da banna a ban kasa kamar da karatun na arba'un hadisi na gaya muku yau in mutum ya kashe mutum Allah ya ce wanda ya kashe mutum da gangan za a mishi a kashe shi ko sai a ce a kama shi a kai gidan kai a cida shi ko a mishi magani a tsare shi ana nan sai a ce cikin shekarun kaza ma an rage mai kaza cikin ana nan ana nan ƙarshe sai ya hito kaga mutum ya kashe ma uba gashi nan yana yawo ina zaman lahiya a duk in kaga wannan mutumin ya kashe ji amma tun da ya kashe shi ma a kashe shi haka Allah yake to kawai kullum suna kokarin su yi ma Allah subhanahu wata'ala kishi ya ne cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake ayi ko abin da Allah yake ka ayi sukan ce ni duk wani mai iskanci ya iskanci shi ai yana da dama aka suke cewa sai suka ɗauki ɗan iska daga cikin mutane suka ba su inci suka ɗauki na ƙwarai daga cikin mutane suka ce ba su da inci yanzu yau haramun ne a dokarsu farawa ya duro gidanka ka liƙa mai kashi ya za a yi ka ba shi nama ya ci ka baya hora ya sha ka lallaɓe shi ka kai shi kwamfariya tun da kai tabbaɗaɗɗe ne ko ba haka nan ba shi kuma yana da wuƙa ta ya raga ma ya yi gaba kuma babban matsala ta ku ba za su ba magani ba to ai tun da kun ce ɓarawa yana da inci ɗan shaye-shaye yana da inci kamata ya a ce duk ɓarawan da ya zira gida ya yi wata ɓanna ku za ku biya sai a ce a'a ai ba a bugun ɓarawo ni za a yi wai a kama shi a kai shi kwamferiya ko a kai shi zandar meri amma shi ɓarawa nan da zai zirwa gidanka da makami ne wadda hanyar kawai mutum nawa aka kashe samanta an saba mutum wuƙa an buge shi ko an yanka shi saboda salula a hannun shi ko saboda yana saman moto dan amshe wannan an kashe shi amma yanzu da a lokacin da barawon ya tunkaro shi yana da makami ya buge shi sai ka ga shedanu sun zo su ce ai wannan yana barawon da yana da inci wai su yi tsaye sai sun yi dawa barawon hakkin shi akwai wani aboki na dan sanda da ya taɓa labari yace da idan shi ya ga wai balawo ya zo tunan kan bukatun kwamfiriya ke ji tambadewa saboda ni wai an bashi dama balawo ya zo tunan kan bukatun ba ka taba yi ni aka yi yace ai ya jira sata ne bai daukan musu ko ne suka kama suka baya kashi dan haka wai yanzu shi yana ja kashin da suka bashi a shi yasa kawai sani da ni an ce yanzu ka kai tahiya da makami babu kyau manzo Allah ya ce akwai kyau annabi ya ce ku zama cikin shiri kakka hito hannu sakakaka kawai mutum ya gwada ma ai kalmar wuka ce kawo salula kai ma sai ka yaddo saka to manzo Allah in ma muke ta wasa da wukani da shi ya kashe ni annabi ya ce ai kai in ka mutu aljanna zaka saboda ka mutu kana kare mutuncinka ko dukiyarka manzo Allah in na kashe shi wa annabi yace ka kashe banza wuta zaya amma sai su kuma saboda su ma ɗan banza ne sai suke ba ɗan banza kariya wanda manzo Allah ya ce a bashi kariya ba su bashi kariya kun taba ganin wani mutum da aka kashe ɗan duwa da zan shiga zo suka ce tunda barawo ne ya kashe shi sun yi tsaye sai sun kwato ma wannan mutumin in ci shi a amma daga kaji wani mutum ya ci mutuncin mutane sai su ce a yana da dama yana da dama yana da dama shi yasa ko mu wanga karatu na su ba dauke shi ba na manzo Allah muka dauka duk lokacin da wani mugu ya zira gidanka annabi ya ce ka tashi ka kare kanka wani yana tafiya saman moto suka tsaida ko ya kawo moto suka gwada mai wukake kaga da ya bi shawarar manzo Allah shi ba akwai tashi wukai siyan kaya yanka wanda ke da rabo shi kenan kai in ka mutu ka dauka ana kashe ka na aljanna zaka annabi yace wanda aka kashe wurin kare dukiyar shi aljanna zaya wanda aka kashe wurin kare mutuncin shi aljanna zaya ka dauka ho jihadi ne zaka yanzu nan duk wanda ka kashe kuma wuta zaya yace bai da komi sai ce to su dan yi hakuri ya dauke wani abu cikin motar shi ko da ya daga sai ka sari yana da tarrobi yace ko da yi dota sai ta kama guda ga sai sai jini sai suka tsere eh kamar yawo ba bukani dan baka san me zai tarbarka ba kawai kana tsaye sai kaga yaro karami wai ya hido ba wukawai ba ni ba ni ni ke ma sai ka hido taka ko kuma ka mishi wani bugu inda sai ya tuma duka wannan mutanen su ne suka aiwon mana da banna a bayan ƙasa abin ya addabe mu in ka kashe barawo gidanka abin ya zama majinali da zamanin manzo Allah ne bara ya dole gidanka ka kashe shi ai kai babban jarumi ne bare da gaske in ba soji bane ba kai za a maida ka soji amma yanzu in ka kashe shi ka fara shiga uku kenan ka ma shiga ko za a yi tari dakka a ce ka zo can kai kashe sai ka ga wai har an tura ka kaso saboda ka kashe mutumin da ya zo ya kashe ka da Allah wani balawo ne ke jirawa gida ya sata hannu biyu a in za su zuwa ba da makamai suke zuwa ba wata mata ta yanzu ta koma sai an ci mutuncinka in kana da mata su hiddo mata ki gabanka su ce su mutu faɗe da ƙarfin ciya in ba ta yarda ba saboda me suna da makamai su ɗauki abin da suke so kuma su tafi daga baya sai dai a zo ana ta ma jaji ba wani abu da za a ma ko sabon manzo Allah ya baka shawara in kuma ka ɗauki ta yan banza ka je kai ma ka bi daga mutum ya shigo gidanka wallahi kai da shi ko ya tsere ko kai ma ka nemo makami ku hara bugayya kuma ka yi ihu mutane su kawo ma ɗauki annabi ya ce in kun kashe kun kashe banza tunda shi ya zama ragaitacce cikin al'umma to duka wannan abin da in kace musu a'a wannan abin da kuke ba daidai bane sai su ce inna ma nahanu muslimuna a'a ai mu gyara muke kokarin mu kawo to ina abin da manzo Allah ya karanta ba daidai bane ba tace a'a ai shi manzo Allah nan naku saboda Allah in aka diba akwai wasu maganganun nashi ai sai kaza sai kaza a'a manzo Allah ko mu duk abin da manzo Allah ya gani shine daidai a wurin duk abin da manzo Allah ya gani wannan abun ba daidai bane ba fata ce shi yasa musulmi ka ku yi imani da duk wani da zai zawa ya kawo muku wani abu wanda ya saba makarantarwa ku na addini Allah ya baka dama kan shi gaba da shi in kuma Allah ya ba shi dama kanka kaka yi bakin ciki aljanna za ka inji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in dai ne in dai kai ma ba ka shirka da Allah ba ka bibiyar bokaye ba ka bibiyar yan bori suka zo suka ce suka maida suka ce ai yanzu akwai abin da ake ce malaiki ce shine kowa zai je bauta ba abin da yake kowa Allah subhanahu wata'ala yana cewa ka abauta ma kowa sai Allah amma su suna cewa abauta ma duk abin da ake shi yasa nace ko wannan juyin da aka yi kasan mu matakar ba ai hada da tsanna ba babu inda za a tafiya dole sai ai ni sai ai hada da tsanna tsanna ta yi yawa cikin al'umma to dole sai ai hada da wannan tsanna in ana sa al'umma ta zama lafiya muna fahimta yan uwa shi ne mala yace ai shi ne wa huwa amal bil kufr aiki sanin kawmani da kawuci da kuma saba Allah mala yace wa minhu na daga cikin su izhar sara'ir mu'minina ya azuwihim a rinka tona asirran musulmai a rinka tona asirran masu imani kan waɗanda suke maƙiyansu yau ina turawan da suke zauwa su ce mana ku ɗaga gidan jiya ba musulmai bane suke ɗagawa a su ne ke ɗagawa ina turawan da suka zo suke ce mai mata kai ku rinka yawo babu hijabi ku rinka yawo tuntar ina suke musulmai ne ke yin wannan musulmi ne yanzu in kace Allah ya ce a sa hijabi sai ce nawa malam baka gane bane shi ya gane ka ji dan iska ana ce mai ga abin da Allah ya ce wai shi yana cewa kai ne baka gane ba saboda ni shedanu sun nuna mishi cewa Allah nan addinin shi akwai takura sai yace suna tona asirin musulmai kan kafurai sannan kuma malam yace ni wa muwalatuhum lil kafirin sannan suna ɗaukar kahurai su ne masoya suna ɗaukar kahurai su ne abin ƙaunarsu suna ɗaukar kahurai su ne mi su ne abokan shawararsu haka nan ne ko? kalli yau salula ma sai an ce ma falansai kaji duk abin da yake namu ne musulmai muna kyamatar shi yau wani bature yanzu za ka ga ana kai wani wani ai baka ga alaƙa ake da turawai turawan banza turawai biyu suke da Allah ya ce bai dace mu rike su masoya ba majabintan lamarin mu mu dauke su ni makiyan mu sai malam ce qalu inna ma nahnu muslihuna sai su ce ai su gyara suke sai ce mi fa jama'u bainal amal bil ifsad bil ifsad fil ardh وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح ما لا يتسيك سنة بيّنة بنا سنة بيّنة فاسق أنشي سنة بيّنة كاهوشي amma da sunan wai su gyara suke yi kamar misalin da muka gama bada yanzu to ni suke banna suke amma sai su ce mi ai su gyara suke yi suna ni suna dan ne ba ce duk wani mai saba Allah duk wani wanda yake da aqida na bata sai su ce a'a ai yana da dama yayi kuma sai su ce in ka ce musu wannan ba daidai bane ba sai su ce a'a kai ne baka gane ba mu manhon mu waya za a yi a ce kowa yana da inci ai wannan abin da muke ai shine gyara amma ku abin da kuke akwai takura wai ku ce mutum na da matsala kai sai wurin buka ku ce mutum na da matsala kai ya dauki laya ku ce mutum na da matsala kai sai wurin kiristoci ai takura ce kamata yi ku bar mutumin nan ya ga abin da yake so to kuma Allah da ya halicci mutum shi ya haramta ma mutum wannan abin da kai kake kallon wannan shine daidai ne Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gyarawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake shawar ladina kafaru ba'duhum awliya'u li ba'd Allah yake kaga wanda suka kahurce mini shafi su yana taimaka ma shafi bangaren su yana taimaka ma bangare wannan turawan wannan makiya musulunci makiya musulmai Allah yace duk inda suke zaka ga in dai faɗa kan musulunci ne suna taimaka ma junan haka nan ne yau ka je ka kalla wannan in dura da lamu suwa ne ke filin sama suwa ne ke zuba dukiyarsu yau mutanen nan da nace muku wanda ake ce ma ai intafat ɗan wahdatul adiyal wanda annan marada akwai su ka je ka ga suwa ne suke zuba musu dukiya an ne ba musulmai ba yau in kai wata banna za a iya ɗauko juji za a iya ɗauko aboka tun daga turai ya zo ya kare ka sami da kayi banna Allah ya ce kaga su tashin su yana ni yana taimaka ma yana taimaka ma sace sai Allah ya ce illa taf'aluhu تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ومن الله سبحانه وتعالى يتمنى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا كون دكتي ما في إيماني كفو لو تكاهوري كوني أبكمكو كفو لو تكاهوري كوني أبكمكو باين ما في إيماني الله أتريدون أن تجعلوا لله أتريدون أن تجعلوا لله alaikum sultanan mubina shin yanzu kuna son ni kuna son ku nuna ayyukuncin da Allah subhanahu wataala ya ba daidai bane ba wani wuri Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ko Allah yana ta muna kashedi da mi kan mu kuskura mu yarda da wanda suke ba musulmai ba kan mu yarda da wanda suke ba addinin mu guda ba yau ko babanka wanda ya je ka in je ba musulmi bane ba to addinin ku ba guda bane ke da shi kuma wallahi in ya mutu ta zaya kuma dole ka yarda ba in ba ka yarda ba kai za ka shiga wutar kai ma ko ba haka nan ba to ga wancan wanda abila habu mun ga yadda yake da manzo Allah kuma zai yi wuta to balle mu ga annabi Ibrahim da baban shi a baba annabi Ibrahim wuta za ya sabi da hayya mutu bai ce Allah shi kadai bane ba bai shaida ɗan shi manzo Allah bane ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kallo baban annabi Ibrahim wanda Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah Allah yake kai Allah ya dauki annabi Ibrahim a matsayin khalil masoyi abin tsauna amma duk da wannan baban shauta zai saboda ni uban bai bauta ma Allah to Allah ya ba mu iko bini mu gyara aqidinmu mu yi riko da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana shine daidai mu yi waci da da abinda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana wannan abun ba daidai bane ba kamar da shi muka yi bayani kan masu wannan da'awa su ma na nami da incin mata kace ai mata suna da inci sai kace to wai yanzu wanda ya halicci matan ne bai ba ta inci ba ai sai mu yi bayani halin da mata suke kayan zuwan musulunci ko mace ba kowa mace ba ita kayan zuwan musulunci in ma aka mutu gadon ta ake yi yau mijinki da ya alme ki ya aji iya da ke daga ya mutu to wannan iyan naki yanzu su suke da iko da ke in suka ga dama za su iya almanki in suka ga dama za su iya saida ki a duk annansu mata yanzu yau daga ai mutuwa cikin gida to shi kenan wai mata da dukiya su ne za a rarraba muku a matsayin gado a in aka aihon ma iya mace za ka iya haramta matarka saboda ta ma abin kumiya ta aihon ma iya mace ai mun ba ku kisa Abdullahi bin Mugaffal ko wanda da aka aihon ma iya mace ya kashe iya macen nan daga aihon ma iya mace sai ka ce inna lillahi har matan ba ta so saboda ni wai ta ma abin kunya ta aihon ma kiyamaci ana kyamatan mata amma ko da musulunci ya zo ya ce ai mata ma mutum ne kamar kowa wani wuri Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katiran wa nisaa ko ƙarshe ma in ka zo kana bibiyar wasu ayoyin Qur'ani da hadisai sai ka ga kaman mata ma sai ni maza falala shi yasa saboda ni'imar da Allah ya ba mata annabi ya ce mace a cikin gidanta kai da koman da take yi duk in ta zo daga cikin ɗakinta zuwa wani wuri da za ta mijinta hidima annabi ya ce za a rubuta mata lada kamar ta yi umara mace misali tana tuwo ko ta zo gindin muru sai ta tsaye ta ibo ruwa ta dawo annabi ce ta yi umara ta mance ba ta ɗauko aran maji ba ta koma annabi ce ta yi wata umara ta mance ba ta ɗauko mai ba ta yi wata umara ta mance ba ta ɗauko koshiyar motsa miya ba ta yi umara ta mance ta yi miya ba ta kai cikin ɗaki ba ta ɗauko kwano in ta je ɗauka kwanon ta zuba miyar ta yi umara in ta ɗauki kwanon ta kai ta yi umara in ta zuba wa mijinta ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi a yi ni sai ta yi dubunnai to annabi ya ga Allah ya ga duk wannan ni'imar da ya muku in muku shiga aljanna ba an ce wuta kallon bulikan da mutane suke zuba su ne su yi umara amma ke ga kinan kyauta Allah ya baki maza kuma Allah bai ba su wannan ba ko ba haka nan ba amma sai su ce a kake zama armar ai ya kamata ki zama wayayya suna muku bakin ciki ki mutu ki sai wuta ki ta tsoratar da ku arman ma ka ku in ku yi arman su ce kar ku aihu bayan manzo Allah ya ce ni alme mu aihawa ko ba haka nan bane ba ki ta muku wasu da'awa na banza da na waje ta hana ku zama armanku wanda mun karanta ji annabi ce duk wanda aka aihon ma kiyama ce kai ko ko da guda ce in dai ya wuce tarbiyya ya kai ta gidanta Allah zai bashi aljanna ko haka wanda ya matsayin shi mata bi tarbiyya wanda ya ma uku in dai Allah ya baka iyamace annabi ce to Allah ya bude ma hanyoyin samun aljanna kawai ka mata tarbiyya ka kai ta gidan mijinta Allah zai baka aljanna alqur'ani akwai surori masu sunan mata ko akwai suratul nisa da alqur'ani babu wata sura wanda ke da kai suratul rijal wanda malamai suna cewa ai suratul talaq ma suratul nisa ce saboda ni tana bayanin mata suna da inci Allah ne yake mace ko da namiji ya kace ta in dai na kirki ne ya kyautata muta ko wal mudallaqat haka Allah yake kai in ma an saki mace kasa ta gidansu ta zamana a gidan mijinta ta yi idda kuma dole ya ciyar da ita Allah ya kwata ma mata inci yake kwalliyarsu ma haramun ne wani ya gani sai an biya sadaki balle wani ya taba jikinsu sai wasu suka ce kuna da inci ku yi to ku yi ta zina ta zina ce Allah ya ba ku inci Allah ya ƙato muku inci yake mi wa atun nisa'a sadaqatihin la nihla Allah ya ce kai maza ku ba mata sadakin cikakken sadaki Allah ya ce amma in sun ce sun yaye muku wani bangare ba Allah ya ce ku ci lahiya lau amma in dai ba su yaye muku ba ku ba su kani shi yasa duk wanda ya saba mu shari'a annabi zaka ga bata ne dauka Allah subhanahu wataala yake cewa hi wa man shaqi rasulan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sai Allah yake ni wallahi ma tawalla Allah yake duk wanda yake abinda annabi yazo da shi bai mai ba bai wadatu ba abinda sahabbai suke kai shi bai wadatu ba Allah yake ni wallahi ma tawalla sai mu karkatar